أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه العظيم السلام عليكم آه، من دوك كرتو منا نا واتو yau sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zama na hamsin a cikin littafin tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya ah, wanda yake talifin السيد محمد بن علي المالك الحسني المكي رحمه الله تعالى آه in ba a manta ba a karatun baya muna cikin banu kuraiza ne a cikin karkashin gazawatu wa saraya sallallahu alaihi wasallam Ah, da haka isa sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama wannan magana da su sai ya ce musu to yanzu ne kuka zaba kun yadda za ku saukaka hukuncin Allah da manzonsa ko kuma sai suka ce "Ah, suna so a ba su lokaci su yi shawara tukun to da farko sai suka ce a tura musu Abu Lubaba ibn Abdul Munzir ya yi shawara da su yi shawara da shi sayyidina Abu Lubaba ibn Abdul Munzir al-Ansari dama yana da kamance da su a jahiliya yana zuwa sun san sa- sabon annabi da tausayi da yadda alkur'an ce ruhama ana ji ko suna da shafakan nan da ra'afa da haka sai suka tara masa mata da yara suka jibge masa a a wajen kafan suna ta masa kuka shi ibn abdul munzir shi abu lubaba to wannan sai ya taba zuciyarsa to sai ya kama shi sai suka ce masa dan Allah me kake ganin hukuncin Allah da manzon nasa to ba magana ya ba da hannu ya gwada musu haka to yana faɗin haka kawai sai kawo mu kirkita cha ya ci amana Allah da manzonsa annabi ce ya gaya musu wajen me zai gaya musu da haka daga wurin ba a wajen annabi ya kwana sallallahu alaihi wasallam yana fita wurin kawai wucewa yi masallaci can Madina ya je ya samu ginshiki na masallaci ya daure kansa ya ce wallahi ba zai kunce kansa ba sai Allah sai annabi ya gwada sallallahu alaihi wasallam to shine aya ta sauka يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون da wannan ayan ta sauka sai aka biyo aka kunci shi da ta sauka ma saboda farin ciki sai da ya suma cewa yarin zaki shi amin ba na faɓu ba a ku alanta illa zina na faɓu ka san wazanin na faɓu da amanu duk ɗaya. amana da na faƙa eh wazani ɗaya ne alanta illa zina na faɓu ba an gama da amanu ko wala wala an fi qulubina lil ladzina amanu gaba sai aka ce kuma anan da zai ana gogo ana ji to da aka kashi amanu ne saboda dadi sai da su ma annabi ya kwance shi sallallahu alaihi wasallam daga ba to a takeice Abu Lubaba ya saba da wannan ba wannan kadai ne ya daure kansa ba akwai wata munasaba ma a gaba ana ji to eh, ya saba da wannan radiyallahu anhu arda sai ah, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba kuce su a turo ya muku hukunci sai suka ce sun zabi Sa'adun Mu'az shi kuma Sa'adu a wannan yakin Kandak har an ji masa rauni an soke shi jini na ta zuba ana ma jinyansa a masallaci ko lokacin kuma dama da ya- aka soke shi sai da ya ce Allah karka kashe ni sai ka faranta min rai akan abin da cin amana da banu Qurayza suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah da yake ya karbi addu'ansa sai aka ce shi ne ma zai yanke hukunci me za a musu su ma ciya amana da haka yana masallaci yana jinya din sallallahu alaihi wasallam sai a je a dauko shi aka dauko Sa'adu aka rirriko shi aka dauro shi a jaki aka kawo shi bai da lafiya da ya zo yana iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umul sayyidukum umul ku tashi ga bulansaru ga shugaban ku yanzu to kaga wannan ya fassara maka la taqumu kama yaqumul aajim yu'azzimu ba'dahum ba'dan wata rana shugaban sallaci sai duk aka tashi aka miƙe sai ce ku zauna mana kar ku rika irin wannan mimmiƙe yadda ajamawa ke tashi suna miƙewa suna girmama eh, junan shi to dan ka gane wannan tawazu'u ne da aka zo na sa'adun mu'azin shi ke cewa qumu li sayyidikum wancan da yake shi aka yi wa shi kuma kun san shi wajen tawadu sallallahu alaihi wasallam kowa ma san shi ana ganewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad na dan uwa to wannan sayyidina Sa'ad da yazo da yake ya san hukuncin da zai bayar ba na ba na jin kai bane ne kakkauna ne ba zai iya yana kallon manzon Allah zai yanke musu hukunci mai zafi ba saboda yana jin nauyin fuskan manzon Allah da haka sai ya juya ya bada baya ya rasulullahi duk hukuncin da na yanke musu yayi ta duk wanda kai ke yayi yace to hukunci na shine waɗanda duk ya isa suka isa yaƙi a cikin su suka suka ci amana hukuncin su kisa of course sai wanda ya mutunta an samu wanda suka mutunta kamar Muhammad ibn Kamil al-Qurazi dan Banu Qurayza ne bai hude amma rawi ne na hadisi gashi a tafsiri ayoyi da yawa na tafsiri shi ya rawaito wannan bai hude ne ko ba ka karanta Muhammad ibn Kamil al-Qurazi za ka gashi a tafsirin tafsiri da yawa a dirar Mansur na Suyuti za ka gashi da yawa a rawi wanda su musulunta an bar su ko wanda suna yaran shi ina tsammani kamar yana yaro ne lokacin da aka yi ƙuraiza da ya girma kuma ya musulunta amma ko dukkan su kamar sun tara nan barin su zai to shi kenan sai suka yanke ya yanke musu hukunci wanda kuma matan su da yayan su kuma sun zama ribatattun yaki sun zama sabaya da zarari ana ji to shi ne hukuncin da yanke musu radiyallahu anhu sai aka tattara su aka to sa'ad da aka komar da shi masallaci aka ce wa da jinyarsa dama ya addu'a ce Allah ka san baka da makiyan da nake so in yaƙe su a dukkan makiyanka kafirai kamar kafiran maka da suka kori annabinka daga garin su Allah in ka sa akwai yaƙi tsakanin annabinka da wannan arna to Allah ka bar lafiya ka tashi dan ban da buri ban da in ci gaba da yaƙan su amma in ka san yaƙi tsakanin annabi da su ya ƙare daga bana Allah ban buƙatar rayuwa wallahi har ya fara samun sauki da yi wannan addu'a tun Allah ya san ba yaƙi daga bana tsakanin annabi da mushrikan makka shikenan sai jini cirwa da tsinkiya sai ya sha da yarsu da aka kawo gawansa radiyallahu ta'ala anhu arda wannan bawan Allah ayan Allah ne ka san shekarun sa nawa musulunci shekara biyar daga 2018 ko zuwa 2023 ya musulunci shekara biyar yayi a musulunci amma girma da ɗaukakansa a wurin Allah annabi ya ce ihtazza al-arshu li mauti sa'di ihtazza arshu rahman li mauti sa'di al-arshin ubangiji sai da ya girgiza saboda rasuwan sa'di shekara biyar rak sun fi shekara dubu biyar a musulunci to da quality ake duba ba quantity ba shekara biyar sai da al'arshi ya girgiza saboda ran da ya rasu aka kawo gawansa aka aji a nusar san da kansa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad da girman sa ya sauka cikin kabarin na Sa'adu ya yi addu'o ya ce Allah na yarda da shi na Allah ka yarda da shi ya karbi gawan da hannunsa mai girma Allahumma salli aka miƙa aka shimfiɗa Sa'adu lokacin da aka ɗauko gawansa har munafukai na ta in ka gani ko da yake ya ci amanin Yahuda ya ce a kashe su kaga gawansa ko na ba ba da shi annabi ya ce kaga jahilai ba ba mala'iku ke ko kwa sai dauka wansa da su yo mala'ika ɗaya da ke daga duk duniyan nan ya zo shi ma sai daga makara da shi wancan ya zo ya kama ta ce ya kama ta ce ai kowa ya sabon su kai gawan ba ta faɗo ba ba magana ne ya yi kusa ba kar ma su ma watse gawan ba inda da kanta za ka yi sai dai kaga tana tafiya ita kadai ashe mala'iku ke kaiwa mala'iku ke kokowa sai an ɗauka wani sa'adu da su. Sai ku suna cewa ai saboda abin da yawa Yahudawa ne ka irin da nan gawan sa ko nauyi ba ku. Sai ka ga jahilai. Mala'iku ke kokowa sai an ɗauka wani sa'adu da shi aka fiɗa shi radiyallahu anhu aka rufe. To wannan ƙarshen banu Quraiza kenan. Shine Alƙur'ani ke ba mu labari. Wa an zala lalzina zaharuhum min ahalin kitabi su ne banu Quraiza. Min sayasihim ana gana ai husunihim ayatin zutul hashi husuni ya amfani da shi ko eh wa zannu annam mani'atuhum su wancan banu nazir to husun din shine sayasu anan su kuma dinde ma'anar su daya wancan banu nazir ne suratul hashi ibnu abbas na kiran suran suratu banu nazir to da akan su ta sauka wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa ana ganewa wa warasakum ardahum wa diyarahum amwalahum wa adalam tatwa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira to da aka dawo aka kammala shekara ta nawa ta biyar ku kiyaye eh to da Allah ya kai mu baɗi shekara ta shida zaka ga malamin da yace wal muraisi wal khandaq wa quraiza mun gama quraiza sai ce khaybar wal fati wa hunain ana ganewa wa ta'if anan bai faɗi hudaybiya ba tunda ba yaki ba dama ce wa kana qitalu fi tis'in minha wanda aka yaki kawai yake faɗi Hmm? To ita kuma kai bara, salatu wa taslimu mene ce, alaman gaza badran wa uhudan wa khandaka wa kai bara qablal fati wal kufru muhammadun wa qassa da dinin layi wal adla haqqaq. Hai shi Ibrahim karshen. Masha Allah, Mala Ahmad Tijani Al-Hanafi. Ana ji yan uwa? Wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum addan lam tadawwa. wa kana Allah ala kulli- to wannan labarai da Allah ya san muna mun kai kyan zuciya muna da karfin imani a idan mu mu ya diba wallahi gatan da Allah zai mana zai riskam da mu lokaci raunin mu ya san ya za- karatuttukan sun fi daɗi a biyawa akan a ce da mu aka yi jihadi da raunin mu ya bayyana wala nabluwannakum rantsuwa Allah ke yi fa waɗancan mazajen ba mu ba hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabiqun wa nabluwa akhbarakum kai yanzu hadisin nan na cikin kitabul ilmi da bukhari ya kawo mana na sayyidina umaru allah ya kara masa yarda eh, cewa wai menene eh, ittafaqtu ana wa sahibul limin al ansari ko jarul limin al ansari an natanawaba nuzula ala nabi sallallahu alaihi wasallam na neman ilimi da ya kwankwasa masa daki mai- gida me yace da ya fito hal jalan ka sani magasha ne ya iso ne da ba zaman ko ta kwana ake fa a madina ba zama ne yanzu kaga muna jira daga yanzu har Allah ya kai mu an jima la azhar har mu yi maga- mu yi la'asar lafiya laushe ya iso lafiya kalau mu yi ta zikiri abin mu magariba mu yi wazifa cikin shauki da nishadi mu kwanta lafiya lau bacci da asuba a yi jam'i da mu mu rera lazumi mu yi wuridin mu har rana ta fito yadda annabi ya saba zaman nan bayan sallah asuba bai tashi sai rana ta fito wannan fa shine mai saukin aka bamu aka zare kayar aka bamu nama ba wai gobe ana shirin za a fita ko ta kwana ko za a zo a rufe madinar ba a haka fa suka rayu Allah ya san bamu da karfin ɗauka rauna na ne mu, ya kamu lokacin da muna iyawa don wannan shauƙin ba wanda ba zai iya ba inda kana da rabu tunda ba takobi ake shauƙin ba tausaya mana Allah yi. wannan in ba mu gode Allah mu butulai ne wallahi duk lokacin da ka bi wannan sai ka ce Allah ka gode masa dan ga wanda suka maka jihadi suka zare maka ya to kaga Khaybara ya ga mana Quraiza ko to na Khaybara qabla al-fati wal kubr Muhammad ji shawara radiyallahu anhu shekara ta bakwai akai Khaybara To kar ku manta, Khaibar eh, shekara ta shi- ta- ta- ta biyar aka yi Quraiza ko? Shekara ta shida aka yi Hudaybiya, bai faɗi Hudaybiya don ba a yaƙi a Hudaybiya ba. Ana gane wannan? An yi alƙawura aka dawo Umar aka kwance. To da aka kwance in ka tuna suratul Fati mai aya ɗari talatin ba ɗaya ta yi sauka ina ne? A Hudaybiya. Ba an yi alƙawarin na ana dawowa ne surar ta sauka. Har annabi sallallahu alaihi tunda Umaru ne ya ja cewa lalle sai an shiga Makka ko? ba gara mu shiga bayan tsoron lai ko menene ya faru da mu annabi na cewa umaru ni fa annabin Allah ne ba na saba wa Allah kuma Allah zai taimake ni dan haka sai ya shiru sai ya tafi da Abubakar Abubakar ya ce kai wallahi inna rajula la nabi wa inna Allah nasiruhu kuma Allah zai taimake shi sai ya ce kai tunda ake cewa kafiri ban yadda ba sai yau da ka labe ka ji abin da annabi faɗa sai ce ji kai amma baka ganshi ba baka ji baka maimaita mun sal kalmomi sa wallahi na yadda ka sai ya saki to shi yasa da sunan fati ta sauka safariya ce gaba ɗayarta ba habariya ba ce ba a gida ta sauka ba wurin tafiya ne annabi kunnen umaru ya fara ja ya biya mar surar duka ya ji ta sai ya ce ya rasulullahi fatin kenan da Allah ya mana alkawari ya ce kwarai kuwa shi yasa ibnu abbas ya ce ku kuna cewa shekara ta takwas aka yi fatu makka mu fatu makka an yi tun shekara ta shida don mu an gama fata daga saukar sura ya Allah zai bada labari a maji ku kawo shi musabban inna mata na bai ce daga buɗe katun bismillah kawai aka yi fa ba wata mukaddima cewa in Allah so in ku shirya nan gaba nan shekara biyu babu an gama inna mata da aka ku je gida kuma juya ku kunci harami ku je gida an gama komai fata mubina wallahi ba makka kawai aka bude da suratul fati ba duniya aka bude makka ta yi kaɗan a cewa fata mubina ita kaɗai duk duniya aka bude wa annabi a wannan shekar ya ci duniya gaba ɗaya saura tarjama kawai amma da ci an gama kiza zaka ji irin waƙi na saukan ayan inna fatana laka fatan mubina dan Allah ka bi mu wannan na na na din da saukan har ka ji da alifin na ƙarshe surar take ƙare a kowace aya kusan har ka je ƙarshe wa'adallahu da jami'an wa zalimin maghfiratan wa ajran ka san shi mai gidan ya fara da ya gafira lakan lahu ma taqaddama ba alkawari ba an gama mu kuma wasu imani ce wa adallahu li zanu anzal min maghfiratan mu alkawari aka mana karshen sura Allah kun kiyaye wannan kuwa ina so ku haɗe mun farko da karewa ne malaman balaga suna kiransa dibak ka ɗauko farkon da karewa su zama haka sun haɗe iri ɗaya ana gane shi ba alkawari in Allah so zai gafara ba li ya gafira lakan lahu ma taqaddama an gama mu kuma ta yi wa'adan lawan da zina amanu wani min makfiratan liya gafirar lawan makfiratan wa'adan azima to shi ne da ya dawo to ai kasan a surar an masa alkawari ana ganewa sai ya kulu lakal mukhallafu na idan dalaktum ila man gani mai ta aku zuha zaruna na tato yakin kai bara ne yuridu na ba an dawo shekara ta shida kasan ake yi to baɗi za a je kai bara sai su ce wallahi a mu ku bar mu je yi da bazika kullun tattabina amma za ce wayan jimna ba gane wa balta su duna na wasu bai da musu wasu Allah jama'a ku tuya ku tuya jin wannan wasu abba annabi na muna buka sa kai dai ku ga mana hasara kawai sun samu gani ma ku ce ba za mu je wallahi mun je yau suna da himman zuwa jaji yawwa barka aduna ku ne Allah kai kullu mukallafina min al-arabi ba dai jihadi kuke sha'awa ba ai ba sai kun ci abin gwasa da baka gaya musu wallahi satun auna ila qaumin uni ba'sin shadidi nan kuma ya mama ba annabi ya bar duniya ila qaumin uni ba'sin shadidin musaimatul kazzab da sojojinsa tuqatiluna mu ayyuslimuna hurubur ridda na zamanin Abubakar shine za a yi lokaci shi ake faɗa sa shine ake zuwa din daga baya ba dai kwaɗayin za a kira ku daga baya ku yauwa to yan uwa ku duba mu wannan to shine na Khaibara yakin yakin da aka yi na Khaibara Annabi sallallahu alaihi bayan ya fita alaihi salatu wasallam da aka ji da farko ya nada komanda ya nada sojoji ya ba sai na Abubakar ya je Allah bai Allah a ganin damansa bai ba da dama an bude garin ba washi gari an tura sayyidina Umaru ya je Allah bai Allah a ganin damansa bai bada buɗe an buɗe ba aka dawo daga inda aka yi sansani sai ya ce la'udiyannar raya tangadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu in Allah su gobe zan bada tuta ma wani mutum wanda Allah da manzon suke son su shi ma ake son Allah da manzon su kaza Allah da manzon suna iya son kowa amma in baka son su mutum ya zama dan wuta to sai ce yuhibbu shi ma kuwa yana son Allah da manzonsa. Ana gane wannan? To sai Umaru ce ban taɓa kwaɗayin naɗi kamar rannan ba. Da aka zo washe gari ce har ɗaga wuya nake ina min mi kyau annabi hanko ne. Yana bin duba ni ma ina ɗaga kai saboda hanko ne. Sai annabi ce ai na Ali ina Ali na bitar da ce ai bai da lafiya yana fama da ciwon ido yace a kira shi fa basata fi ainai yayi kai annabi akwai albarka dazun nan nake bi hadisin Abu Musa al-Ashari kafin na fito wanda Bukhari ya rawaito wallahi kaman kai kwalla waɗansu ne suka zo kauyawa annabi ya ce musu abshiru suka ce faƙar bashar da na fa'adina ai daman ka daɗe kana mana albishin mu yanzu ba mu zaki sai launin fiskan sai ya canza a lokacin abu musul ashari ya iso da dan uwansa sai ya ce faƙar raddu albushra faqbila antuma na musu albishin sun maida ba su ku ku karba ba wani ya ce bai neman taimako annabi ba haka ne ya ce bai bukata annabi ya ce mu mu karba yan uwa mun karba ko ba karba ba annabi ba koyaushe shine annabi wanda ya ga abu musul ashari shine annabi yau yau wani ya ce bai bukata mu me zamu ce ashe ba yau aka bar ta ba bukatun ba wani munafiki ya riga ya tafi shi ma ya rasu Allah mun karba ka san me musu wallahi ruwa a muda ya kurkure bakinsa ne albarka ya wanke kyakkyawan fuskar nan nasa ya ce ku sha ku shafa a kirjinku da jikinku duka wallahi umarni da hadisi na bukhari ba littafin wai wai na masu tasawuf ba na hadisi ya ɗauka kuma suka ɗauka he baba su a gida ummu salma ta ce kai kar fa ku shanye ga jatumar ku a gida ni ma ku bar ku rage mu ku rage wa ni ma jatumar ku ni ma yana da bukata ita ba a gidan take fa annabi ne mijinta wai amma ta ce ita ma kar a shanye ba bata ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to da aka je kai bara sai ki a kira sayyidina to wannan abin da ya kawo na munasaban magana to fi da annabi da bakinsa mai albarka a idanun sayyidina ya warke kai daga rannan ko ɗari ma ake bejin ɗari in ana zafi bejin zafi daga ciwon ido ba magana wai ba zai ƙara ciwon ido ba zafi da sanyi tun da kasan yawanci an fi yin apollo da hunturu an gane alaƙa no ina so in kawo alaƙa tsakanin ciwon ido da kuma tofin da aka ba zai ƙara jin sanyi ba ya sha ka fin ciwon ido ne to shi yasa da aka sofin bai ƙara jin sanyi ba hunturu ma kwazo beji zafin ma bai zafin ma ba zai ji ba kenan ya karɓi cuta ya ce ya rasu Allah a kan me zan kira su ya ce kira zuwa ga Allah zuwa in ba su karɓa ba a nan sai na ya tafi wallahi da ya je radiyallahu ta'ala anhu kofar garin ana ganewa ƙarshe da yake da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da baiwa da Allah ya masa kususiya da yake akwai abin da muke kira maziya akwai afdaliya wance malaman mu suke kira maziya da afdaliya maziya jam'insa mazaya ana ji su lambobin girma ne kamar manaqibu ne manqaba ce ko wani abu wata wani wani keɓantaccen baiwa shine maziya kama ce in ta zabi kaza to kana da wata maziyar ka kenan ta kaza da kake bantu da ita afdaliya kuma wanda yake mu a nan alusuntul jama'a ba wanda ya fi abubakar a dukkan sahabbai shine babba haka Allah ya ga dama ya bashi annabi nu ma kaka annabi Ibrahim amma a wajen haraki annabi Ibrahim shi yake bin manzo Allah ba dai karshen ta kenan ba barantana Abubakar ya girbi sai dalibi shekara 20 ana ji ana ji saboda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara sai na 30 ya girbi sai na da shekara 30 ma nake shi abubakar kaga ya yi shi ana gane wannan amma shi nu ya yi kaka na nawa da ibrahim amma allah shi fita ibrahim a kansa misali wai allah yadda ya gada maki to abubakar shi ne babba dukkan sahabbai daga shi sai umaru usmanu da aliyu ahalin sunna wal jama'a sun ba da dama ka gabatar da aliyu kan usmanu ba laifi bane ka gabatar da usmanu kan aliyu ba mutanen malaman sham su ne ba sa yadda a gabatar da aliyu kan Usman saboda ɗan birbishin nasibanci da aka yi a Sham na daular Banu Umayyata. Hatta malaman sai zama fikinsu ya tafi a wannan tsari. Amma malaman Iraq to akwai ma waɗanda ba wai shi an bane ba wai malamai ne ba za a ce suna shi ba amma suna fifita ayyukan kowa ma. Ba rawafid bane thank you. Ba rawafid bane. That is the, be the best uh, term to use. ba rawafid bane ana samun irin shi saboda su rayuwar da ya na ƙarshe a ƙarshen rayuwarsa a sham sai su ba su taɓa masa abin da ya musu wannan ba ga to sojojin su masa kizilani sun ƙi fita jihadi da shi sun masa da sai na da zama rayuwar annabi a makka yake a iraq bi yake rumfunan kasuwa yana musu yadda annabi ke bi a makka kafin a kashe shi su zuwa jihadi sun ƙi sojojin sha sun fara cinye ibo da har sun cinye misra misra ba da tana hannunsa ne amma sojojin ba suka je suka cinye suka kashe gwamnan bisa lokacin Muhammad Abubakar akan wani gwamna to kuma shugaba sun ki ba shi haɗin kai kuma ma wani su ma yaƙan suke suna kafirta shi zaka ce su ba su kama ni ba me ra'ayinka akan su yace ina ikhwanu na aka ce to suna kai ce bagau alaina me kawarij me hukunci ce ikhwanu na bagau alaina to me ka gansu da yan shaci ai wanda ya nemi gaskiya ya rasa ta ba zai daida wanda ya nemi ƙarya ya samu ba su waɗannan masu yaƙa na suna kina gaskiya suke nema suka rasa ta da Allah na zuciya mai kyau irin wannan wai gaskiya wai yaƙa da suke suna neman kashe shi ba wai ai gaskiya suke nema amma Allah suka bata eh wai ba zai kawo da yan sham da ƙarya suke nema suka sami ƙaryar ba to irin wannan kaka su ganau ne ba kyau ba shi yasa sai ya zama bayan ya ba ka iya raba ƙasar Iraq da shi'anci har al'iyama ta tsaya ba ta rabu da wannan ba koya saboda abin da ta kafa a kai su sun ga abin da aka yi masa na ba daidai ba kuma aka yi shi ba tsinuwa ba la'ana ba cewa abin aka yi ta fama akwai fatawan da fatawan mutum ya karɓo wurin tijjaniya na shi ɗan shi'a to mu in za a ba da tijjaniya ba a tambayan kai ɗan shi'a ne ko ɗan sunna bayarwa ake cikin shiru ni abin da sa ba na so ma a riƙa tambayar wannan fatawai ina jin tsoro kar a tambaya a zo a samu wata ila amsa ba wanda ake so ba gara a yi shiru in ya kaɓi tijjaniyansa yana yi yana wuri yana istighfari wataƙila kan ya cika Allah da rahama da yalwa ko baya tijjaniya ma in Allah ya so ya yafe masa kan ya cika yana shiryar da shi ya tuba wa Allah ya jin idan barantana ko yana tijjaniya wai musamman sunan can ƙasar iraq ɗin da iraq a ba yadda ka iya da su ai ai su wannan kuma ya zama rayuwa ne yanzu kuma a ce kai dan Najeriya ne zaka ɗauki kuma ka ya zama kaman ya zama kaman jinsiya ni na ga wanda muka zauna da shi a a ina ne Allah Allah tuna mu wace ƙasa muka gamu da shi yace mun shi ai a Malaysia yace mun shi shi'a ne amma uwar uwarsa babansa sunna ba uwarsa shi'a haka ne family ɗaya ma kuma ba wanda ke ganin laifin wani to ya ka iya da wannan ai dole a tafi rayuwa a haka sai dai ko Allah ya shirya Allah kuma ya gane da masu ganewa to yan uwa lokaci ko Allah musalli ala sayyidina Muhammad fatiha ka da rabbi sallallahu alaihi wasallam da sallallahu alaihi wasallam